الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا دي بيرغ وشم محرم شكرا تدو دي دي هدو da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun gama karshen suratu suratul zukhruf yau za mu tashi farkon suratul dukhan wanda suratul dukhan ita ce sura ta arba'in da hudu idan ka faro irge daga sama sannan kuma ita ce sura ta saba'in daidai idan ka faro daga ƙasa mala yake ita wannan sura sunanta kenan suratul dukhan kamar yadda yawancin surori ana jin sunan yana ana ana fitar da shi ne daga cikin surar kanta a cikin wata aya sannan malamai gaba daya sun yadda sunanta kenan suratul dukhan an saukar da ita a makka shi ma babu sabani akan cewa makkiya sannan jerin saukar ta ita ce sura ta 63 a jerin sauka ayoyin ta kuma ayoyi ne 56 amma a gurin malaman makka da madina da sham sannan aya 57 a gurin malaman basra zuwa littafin ga ayoyin ta 57 sannan gurin malaman kufa tana da ayoyi hamsin da tara babban jigonta tana jan hankali na mutane dangane da tunani akan lamarin alkur'ani mai girma domin za a ga da bayanin alkur'ani ta fara cewa ya kamata a rika bibiya da tadabburi akan alkur'ani sannan abu na biyu tana ƙara jan hankali akan lamarin tashin alkiyama dan za mu ji yadda ta fara farko farkon surar da janyo hankalin mutane akan alkiyama sannan sura ta ja hankali akan al'ummar baya mu dauki jina da darasi dangane da irin wato narko da Allah madaukakin sarki ya yi musu sakamakon saba masa da suka yi wannan shine suratul dukhan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi aiki da abin da za mu yi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace hali mun ta bayani a wannan cewa Allahu alamu bi muradihi bi dalik Allah shi ya san me yake nufi da wato ha da ni amma a rarrabe in ka duba ma'anar zaka iya gane cewa yana tsaye da cikin huruful mabani ko huruful hijaiya ha mun tantara cikin harafan mim ba mun sani sannan tsarin ma'ana da ke bayarwa shine cewa Allah ya saukar da wayannan harafan dan ya ja hankalin kafirai cewa Qur'ani da kuke cewa ba Annabi alaihi salatu wassalam bane wato ba Allah ne ya saukar masa ba shi yake kira da kansa to da irin waɗannan harafan daga cikin huruful mabani yake zuwa da ayoyin da yake zuwa da su kuma an kuɗe ta ku ɗauka ga misalin da a da ni to kuma ku ɗebo ku kawo naku tunda kun ce wato ba Allah ne ya saukar masa ba ana ba da wannan ma'anar amma ma'ana ta gaba cewa a tana nufin kaza min tana nufin kaza wannan da yawa malamai sun rufe ta cewa ba ta da asali wal kitabul mubin Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake al-mubin mabayyani ko mai bayani karara shine alqur'ani mafi yawanci zaka ga idan Allah ya bude irin wannan surorin da hurufin muqatta'a to za ga qur'ani yake magana akai in dai aka bude zaka ji alif lam mim sai ake zalikal kitabu la raiba fi hamim wal kitabi zaka da an fara da wannan harafan to za ga insha Allah ta'ala za a jawo hankalin su ne akan me qur'ani shi za ki kawo harafan cewa da irin wannan harafan fa za mu biya za mu karanto ko ba ku dauka ku kana ku in kun kita shine wal kitabil mubin inna anzalnahu haqiqa mun saukar da shi fi lailatin mubaraka a wani dare wanda yake mai albarka abinda ake kira albarka shine Allah madaukakin sarki ya bawa abu dorewa dorewa ya zanto abun yayi kyakkyawan karko ba yawa ba zai iya yiwa abun ya yawa kuma ya albarka amma dai albarka shine zanto abun yayi karko mai kyau shine misalin da ake bayarwa tsakanin akuya da aladu ko karnuka zagan alade ya tashi haihuwa ya haifi goma sha biyar har ashirin suna haihuwa ko kare amma akuya za ta haifi ɗaya biyu wanda ta haifi uku huɗu hannu na ta aiki sannan kullum ka je abbatuwa kullum yanka ta aiki amma ba inda za ka je yanzu za ka ce ka kawo karnuka ɗari an haɗa ka da aiki amma ka ce a kawo awaki dubu insha Allah ta'ala zaka kawo kuma kullum yanka ta yi me bambanci shine albarka su awaki da tumaki Allah ya sanya musu albarka amma kare da alari da yake wasu da albarka duk wannan haihuwar wani ma yanzu lokan an gobe wannan kace in ba gurin yan farauta ko gurin masu wani abun daban ba ko masu gadi na ka ce ai na karnuka suke ko gidajen masu hannu da juri da suke ajiye manyan karnuka sai ka ta tunani ina za ka samu kai ballantana alaji sai ka tafi wasu garuruwa za ka ga aladen amma mu a nan irin Kano ka ce ka samo alade an hada ka da yi to kaga ba shi da albarka ne shi ba za ka ganki a ko ina ba to shine mubarakati malai yace inna ku Allah yace inna kunna munziri hakika mu masu gargadi ne shine aka yi wa zalin kadara da an ce munzari na waɗanda ake wa gargadi kenan munziri na masu gargadi malai yace qul ta'ala anil qur'anil azim Allah yana bayani ne akan Alkur'ani mai girma annahu anzalahu fi lailatin mubaraka cewa ya saukar da shi a dare mai albarka wa hiya lailatul qadri shine lailatul qadr da Allah yake lailatul qadr khairun min alf shahr inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da Alkur'ani a daren lailatul qadr lailatul qadr daren lailatul qadr khairun min alf shahr ya gota dubu albarkarta shine idan ka dace da daren lailatul qadr ranar alkiyama ladan wanda ya ibada shekara 83 da wata hudu za a baka shine abin da yake nufi wanda yake shekara 80 kai kana tabbas zaka shekara 83 yanzu baka da shi to sai kaga ladan aikin da kai ka shekara 60 a duniya 70 ko 40 da wani abu ko 30 da wani abu sai ga lada da yawa an baka na wanda yi shekara 83 da wata hudu shine albujar kuma ibada da aka karba ba wanda ba a karba ba shine bale yake ga mana anan ta shine lailatul qadr wa kana dalika fi shahri ramadan shi kuma wannan daren ya tabbata ne a watan ramadan kama kala ta'ala kamar da Allah ya faɗa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shine wanda Allah ya saukar da alqurani a cikin sa kamar da ya kawo a suratul baqara aya ta 185 yace wa qad zakarna al-ahadith al-warida fi dhalika fi suratul baqara mun kawo hadisi hadisan da suke bayani akan lailatul qadr tun a suratul baqara kasashin wannan ayoyi tunda da ayyuha alladina amanu kutiba alaykumus siyam har zuwa karshen inda wahila lakum lailatul siyam rafatu malaman tafsiri da yawa sun kawo bayanai masu yawa a karkashin wayannan shine malamin shi wato ba ma ba bukatar sai mun ƙara mai mai cewa na hadisan na bayanin lailatul qadr wa man qala inna lailatul nisfi min sha'ban amma ba cewa daren nisfu sha'ban shine Allah ya saukar da alqur'ani ta biyar ga wata za ga wata ibada ake rabawa cewa za a yi sallah raka a kaza a karanta kaza a yi waye kaza gaba ɗaya ma an zara lawa bi hannun sunna ba shi da tushe ba shi da asali abin da yake da tushe da asali shine wannan wanda aka karanto hadisai sun inganta ayoyi sun nuna cewa a lailatul qadr a cikin ramadana aka saukar da kuma shi ma ba a cikin shi ba ya rana ba canjawa yake zai iya faruwa a 21 23 a dai mara kawai haka annabi saboda haka zai iya yiwa wannan shekara an dace da shi a 21 wata shekara kuma 25 ko da bakwai ba kamar yadda wasu ke dauka musamman a kasashen larabawa musamman kasar saudiya za ga wanda bai taɓa zuwa da hajjin ba ranar 26 in baka yi wasa ba za ka samu guri ba da yawa aka tafi aka yi sallar magrib to ba za su dawo ba fita ake daga nan kuma kowa zai ci gaba da barcinsa yawwa ana sanarwa ba duk da cewa akwai wasu nusus da suke dogaro da su amma dai sauran nusus sun za ka gwama kawai ka bu mara ka zauna lafiya shi kenan amma dai an fitika a wannan lokutan to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa kamar yadda aka rawaito daga ikrima فإن فإن وفإن نسى القرآن أنها في رمضان نسى القرآن يا نونا يا رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر بايا فعلوا أقوى نوتا أبا رمضان لن تيا تاري أي وكان نسو شعبان كاسم أساليب الأولين شو أبي إنجان كبا تسنى القرآن سوكاجيو أكبر akwai jumlatan wahida akwai kuma tafsila shine wanda yazo mufarakan munajjaman cewa an saukar da shi a daren lailatul qadr sauka daya shine tun daga suratul fatiha har zuwa nan aka saukar da shi daga lawul mahfuz aka saukar da shi a saman duniya min sama'i duniya aka saukar da shi a wannan lokacin shine a lailatul qadr sauran ba shine aka saukar wa annabi tsawon shekara 23 sauka ta biyu shine munajjaman a rarrabe sauka ta biyu kenan wani lokacin ma aya ne ake saukarwa amma al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ita kada ya ka saukar a Madina saboda haka kaga annabi yana ma aikin haji a wannan lokacin saboda haka kamar ka ce ranar arfa ko aka saukar da ita ita kadai sannan akwai ayoyi kamar wannan ayoyin da muke biya yanzu tun daga aya ta ɗaya har zuwa goma a lokaci guda suka sauka tun daga aya ta ɗaya har zuwa ta goma a lokaci guda suka sauka wani lokaci a saukar da aya biyar wani lokacin uku wani lokacin sha biyar wani lokacin duka sura to shi ne sauka ta biyu to shi ne ma da yake gaya ya ci gaba da gaya mana cewa da Allah yake inna kunna munziri ai mu'allimina nasa ma yanfa'uhu ma yanfa'uhu wa yadurruhum shar'an cewa mu masu gargadi ne muna sanar da al'umma dangane da abin da zai amfanar da su da wanda zai cutar da su a shar'ance لتقوم حجة الله على عباده don Allah ya kafa hujja akan bayi wa ma kunna mu'azzibina hatta ba wanda Allah zai wa azaba shi ya yi koma ga manzo to duk kuma manzo ya zo ba wanda ya je zai ce manzo bai har an kauye cikin daji yanzu suna da waya kaka jawa maki hatta wannan fulani yanzu da suke yawo ba ba fulani taki da suke yawo daga gari zuwa gari za ka da tona su suke tafiya da an yadda wannan bukar in ka leka za ka hanguwa talabijin suke kaso kaga ba zancen wa'azi wa'azi ya je ko ina saboda haka Allah baya azaba sai ya aiko wa da sako kuma wayar ta yanzu komai ka bude zaka ga ashar zaka ga kida zaka ga wa'azi a komai akwai saboda haka ga wa'azi ya zo har inda take to shine ba ne yake ga mana anan cewa wato qaulihi fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ne Allah yake rarrabe kowane irin al'amari cikin hikima kowane irin al'amari ai bi lailatul karim yufassilu min al-lawhil ma'qut ila al-katabati amru sana a lokacin ne ake sanar da mala'ikun da za su yi rubutu akan kowa cewa wani dan wani a wannan shekarar zai arziki zai samu admission wani zai aure wani zai mutu a wannan lokacin gaba ɗaya za a yi mutu na shekarar shine biya yi faraku kullu amrin hakim a garin da yake radabi kowane irin al'amari cikin hikima shi za ka dace kai ta addu'o'i ya tabiya wa Allah madaukakin sarki domin ya zanto ka fada cikin ne ko ke tajiran fai daren lailatul qadr shine tabbas ɗinka shine kake da dai amma fai in ma zai fashi sai ka mutu zai fashi yawa sau da haka gwara ka jira abin da yake da tabbas Allah ya gaya ma a daren ne nasu kadai da yake bari to ka dage ai bajin da kai cikin ayyuka na alkhairi kai aure ka samu kuɗi ka sai mota da abin da kake ta tunanin nan Allah ya tabbatar ma sai ka zauna lafiya Idi za ya gaya mana cewa al'amarin shekara gaba ɗaya duk wasu abubuwa da kake suna faruwa yanzu a wannan lailatul qadr da ya wuce duk a tiya ga da su gaba ɗaya a tiya ga da su to shi ne malai yake gaya mana cewa ma ya kunu fi min al ajal da abin da zai faru na ajali wanda zai mutu wanda zai miki duk wanda za su mutu kafin ramadan ya zo a cikin lailatul qadr da wannan ya kama wanda suke mutuwa kwanan nan a wannan lokacin sunayen su yayi kawai a cikin masu mutuwa Allah ya saba mana saboda haka shine min al ajal wanda aka rubuta sunayen su a wannan lokacin wal arzaq da kuma wanda aka rubuta za su yi arziki to Allah ya sa muna wayannan cewa take saboda haka wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha da abin da zai faru har zuwa ƙarshen shekarar yanzu duk abin da kake yana faruwa ko ne a wannan wato rubutun da aka yi a cikin sa ne yake sai kawai jantarwa suke yi su mala'iku jantarwa kawai suke yi to shi ba ne yake gaya mana anan yace to وما يكون فيها وهكذا رواه عن ابن عمر ومجاهد وغير واحد من السلف haka aka rawaito daga Abdullahi dan Umar da Mujahid da yawa da cikin magabata ma wa qawli hakimun ay muhkamun wanda yake hukunta abubuwa la yubaddalu wa la yughayyar baya canjawa baya kirkitawa ya riga ya zartar shi da yake amran min indina ay jami'u ma yakunu wa yaqdiruhu Allah ta'ala wa ma yuwatu yuhihi fa ya'muruhu wa idnihi wa wa idnihi cewa duk abin da kake gani kana kallo kallowa ko me yi to umarnin Allah ne Allah shi yake a rubuta ba mala'ikan ne zai ji kawai ya kane ka bari ya rubuta ba kaza ba a'a duk abin da kage ya rubuta a kanka shi aka ce mare shine amran min indina umarni ne da gare mu inji Allah inna kunna mursilin hakika mu ne masu aikowa mursilina bisin wato bi kasri sin cewa mu ne masu aiko da manzanni ba mursalina murgal wanda aka aiko al-risala da mun fada tana kunta abubuwa hudu al-mursal ilayhi mu ne kuma wanda aka aike zuwa gare ni cewa inna kunna mursalin mu muke aikowa kuma aikan ne yana aiko bangare biyu ko mala'iku ko mutane saboda haka in ya aiko mala'iku ya aiko su ne zuwa ga mutanen dan su sanar da su me ya kamata su kamar annabawa da Allah yake aiko musu da wato mala'iku kamar mala'ika jibril da yake zuwa gare su shine inna kunna murjin ai ila nasi rasulan yatlu alaihim ayati llahi mubayyinat cewa ana aikowa muna aikowa wato manzanni zuwa ga mutane wanda za su yi mata bayanin abubuwan da aka aiko su ne fa innal hajata kanat fi ma sadin wa li hada qala ta'ala rahmatan min rabbi saboda haka ne ma Allah yake rahama ne daga ubangijinka shi wannan abin da ka gani na aiko manzanni jin kai daga Allah madaukakin sarki innahu domin ji Allah madaukakin sarki huwa sami'u shine mai ji al'alimu kuma masani sai ji rabbi samawati wal ardi shine ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sai allazi anzala hadal qur'an kamar ka tambaya waye mai wannan aikin sai aka ce ba wannan da ya saukar da wannan alqur'ani tunda sun yadda da rububiyya sun yadda Allah ya halitta sama ya halitta kasa shi yake kakewa ya raya sai aka ce to wanda ya yi wannan aikin ba shine wanda ya halitta sama da kasai da kasai wa khaliquhu ma shine wanda ya halitta su wa malikuhu ma shi yake mallakar su wa ma fihi ba da duk abin da yake cikin su amma da sharadi in kuntum mu'minina in har kun takankan ai in kuntum mutahaqqiqin idan kuna da takankan cewa akan hakan Allah shi yake yi sai Allah yake yi لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين Allah madaukakin sarki yace la ilaha illa hu rabbi samawati babu kaji akaba take da kanta رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين na'am لا إله إلا هو يحيي ويميت amin ربكم ورب آبائكم الأولين Allah ya ce rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ita ce wanda muka fassara yanzu Allah shine ubangijin sammai da kansai da abin da ke tsakanin su in kuntum mu'minin in kun kasance wace yake ni la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta abauta wa sai shi yuhyi Allah shi yake rayarwa wane ne kin in nazo irin kan wannan ayoyin wani bawon Allah da aka bani labari nake tunawa me kudi ne bai jima da rasuwa ba ya tara kudin da sai wani jambareren gida wallahi kudi wato kowa yana fadar yadda aka kashe kudi a gidan nan amma dai rashin lafiya ta kama ya aka fita da shi waje ya gama buri yana so ya tare a wannan gidan yana kwanta a can saboda ya shiga gidan kawai sai ya ce a samar oxygen a gari ji Najeriya shi lalle da ya shiga gidan kun san Allah bai da ba da oxygen an taure shi a jirgi ya mutu gidan dai Allah ya yi ba zai shiga ba to duk lokacin da nake kallon irin wannan cewa ba wanda ya tantance abotawa sai Allah ya yi shi yake rayarwa kaga dai ga oxygen din yayi bayin ta cikin daga can amma dai ba shi wannan abu da yake ya gina gidan ne kowa yana faɗar sa wani da yake mutumin diga wani ya yi gida iya ganin ka an kashe kuɗi matuƙa ya ci buri akan kariya a gidan amma wallahi bai shiga ba magada ne yanzu suka koma kuma magana kawai an koma maganar magada bai shiga cikin gidan ba yana kwance a gurin da ya farfado ya fara samun kansa yake da Allah yana so a samar oxygen oxygen din da yake cikin sa kai a kale shi da shi a bai shi Najeriya ya shiga gidan ya yadda zai mutu amma ya mutu a gidan shi dai ya taba shiga kawai wallahi bai shiga ba to Allah ya yi wa yi shi yake rayawa kuma shi yake kashewa wane mutum rabbukum wa rabbu abaikum shine ubangijinku ubangijin iyayenku al'awwali da na farko kakanninku da kakannin kakanninku duk ya alji wa hadhihi al-aya ta qawlihi ta'ala ma ne yake wannan aya daidai take da fadin Allah cikin suratul arab qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit daidai take da ita cewa ya ku mutane ga ya mutu ya ku mutane inni rasulullahi ilaykum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'a dukan ku la ilaha allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin samai da kasai gaba ɗaya na ne la ilaha illa huwa ba wanda yake tantance abauta wa sai shi yuhyi shi yake rayarwa wa yuzidu kuma shi yake kashewa wane mutum sai Allah yake بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
Allah madaukakin sarki yace balhu kyale su su dai da kake gani in kake suna cikin kokon ne yana abu da suna tawata kamar yadda ya kace ganin yanayin kaburai a yanzu za ka ga ɗan TikTok ɗin mu ai shi ne din cikin yana abu cewa wata da na gani bayan nan wani ya turo min daga Abuja cewa wai kaza kaza cewa da Allah malam yana kai min baki a daure ya kalla na sai ana kalla TikTok ne bai kuma ci da rabi ba ko mun ci biyu abubuwa da yake wata yarinya take faɗa a wata fulani yana ta bayani abubuwa kaza kaza ta yi rashin kunya da rashin mutunci a cikin bayanan da take cewa tana cewa wanda take warabi cewa ai gwaran ai gwaran ni maza nake ne ba kida ke neman mata kaza kaza kuma tana bude jikin da tana nuna cewa wai rigima take da wata cewa ai so yake ai wa mutane a rika da hankalin mutane sai nace to kaga yanzu wannan abin da kai sai mun baji a gani nace wannan abin kowa ya san ne nace sannan tsara ta shi ko yaron tsara tsara ya da barna ne ya da ta ne saboda haka wannan abin da kai sai magiya sai na gani na farko ka ga na ga tsiraici sannan abu na biyu abubuwan da ta faɗa dama ko ban ji a gurin ta ba na san ana yi na sani yanzu an gaya ma cewa ana neman mata na neman maza ko kaza sai an gaya ma wannan ko maza na neman mata duk sai an gaya ko mata na neman mata ƴan uwansu sai ka gani ai ko ban gani ba ka san ana yi ka sani to saboda haka wannan suka zo yanzu mutum da zai zo yace tana bayani cewa cewa ba na tsoron kowa ya ga wannan abu ni abin da zan yi a to wanda zai Allah ya idan lam tatta ai fatna ma shi ita in ba ka jin kunya ga ɗaya kai ma ka je kai duk abin da kake so haka annabi ya faɗa da zarar kunya ta sauka daga cikin idanun ka za ka ba ka yayi iyayen ka bana da karka banta baban ta ranin da rai baban ta ranin yayyen babanta yan uwan da duk dangin ta duk suna nan kuma ba wanda take yayi wanda malami za ta yayi don Allah wanda dai ya faɗa wannan cewa wanda malami za ta yayi babu babu domin ta fi tsari watakila ma tana takama tana samun wasu income da take kaiwa gida domin irin wayannan za ga suna da sirɗa a gida kuma ba abin ta gida ita za ta kai ita za ta zo ta yi baban ta dinki ta yi baban ta ba ta tambaye ta daga ko diploma ba ta yi baban lantara a ce aiki take ko duk uwar sanadaran da za su a ba ta aiki ko dai aikin hotel take yi misali wannan aikin na rashin kunya da za ta yi ta rike wa mata ta bar maza ta bar irin sa abubuwa iri iri da yobe ba za ta gani ba ni ba za ta gani ba ina ce gurin gyaran waya wani matashi bai bai kwana uku ba sai kawai yake magana muna tsaye kafin a a gama mana abin da za a yi sai yake cewa matashi ne yake kara 22 ba sun zo da abokin sa ya rako shi ana magana sai yake cewa ya ci bashi ai ya ci bashi in na ci bashi ai kawa kan ne na ci bashi ya kan na dubu ashirin na mayar amma su kuma cewa an zan nemi na dubu ɗari za su bani sai yake to kai yanzu bashi sai nake masa yanzu bashi kuma za ka kuma ci da interest ba da a jini sai nake yake ai wallahi in na ci ba zan biya ba ba biya zan ba sai nake to ai matsalar bibiyan ba kana da bibiyan ba nake din da kake ma za su kama ka Allah sai dan ba a iya kama ka ba za a kama suna da lauyoyi suna da wayi nake ai in ba ka san wannan sai ba ka da bibiyan ganin nan ba ɗinka in ka dai rijista sai an buƙaci ka kawo nake da wannan dabarun tarko ne duk inda kake za a ganka sai yake kuma kaga wancan ma dubu ishirin ɗin yake dubu sha takwas ɗaki na kama sai na ce a makaranta hostel wallahi ni kallon da zan bar kenan hostel sai ya ce mu a na tarawa mana kan hoto sai na shiru ban kara magana ba tun daga nan sai na ga wannan ba abokin hira ta bane sai na shiru wannan musiba Allah ya rumi Allah ya tsore yayi ta hira kuma ne ba shiru saboda me zan ce raina ne zai baki tun da aka zo wannan gurin ga mu kulli ya bude kofa to na tsaya anan cewa ho kuma yana sai da yazo gabar cewa ka kuma taki na gama dubu da yake a hot wallahi tunani na kenan hostel ina so in ta makaranta sai yi ko biyu ce ko kaza sai ce mu a nasarawa biya ce yace kuma sha biyu aka fara mun kararrawa sai na shiru ban kada cewa ban kada cewa sakala ba saboda ba wuce hira ta bane ko kawai har yau ta tunani nake iya shekarunsa a wanda yanayin yanzu tun yanzu ya fara wannan jiriri dar ai ni rayuwa ta lalace rayuwa ta lalace dan shekara 20 ko 22 ya san ya je ya kama hotel a cikin garin nan akwai ban mamaki Allah ya kiriya to sai ce wato babban fikirin yana abu yale suna cikin ko kwanto ne suna ta wasa da warki dai dai ce da wanda zai je samu kara ya fitinke shi ya mota ya ce ga shi yayi wato CRV yayi kaza kai ka san wasa ne shi ma ya san wasa yake karamin yaro ko ya gida ya tashi a ciki ya bar tashi ya komai gwara ma wayannan shi wa zunubi ake rubuta musu ba wasa ne kai ko wannan warkin da kake Allah a fatin su ma Allah ma kalakana ku ba wasan وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ألا ما هو ذلك هو أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا أدري هنا كمان إذا متعلم ذكرى ذلك فسي الله يجي سنة وكون توني وجي هذا تجعل القيامة يلعبون سوى ذلك فانتكين Allah madaukakin sarki yace ka duba ka gani ka kalla ka lura da yawma ta'ati as-sama'u ranar da sama za ta zo bi dukhani kun ji sunan sura ko suratul dukhan zaka zo da wani hayaki mubinin wanda yake a fili za a gani shine suratul dukhan hayakin nan kuma yadda jan nasa zai lullube mutane hada azabun ali wannan azaba ce wadda take babba ya radadi bari mu jini malai yake akan wannan malai sun yi fassarori da yawa akan dukhanul mubin amma fassarori guda biyu sun fi kwari nan malai yake ya kulu ta'ala bal haula il mushrikuna fi shaykin yal'abun wai nan mushrikan suna cikin kokonto suna tawaka ai kar ja'ahum yakin alhali yakin ya zo musu shine alkiyama wa hum yakuna bihi wa yamtarun suna kokonto suna mutu ولا يصدقون به بسبكة القيامة sannan sun magana ta ala muta wa'idan lahum wa muhaddidan Allah ya faɗa yana mai musu wato narko da kuma razani har ta kin yau mata ati sama'u bi dukhanin mubin razanar da su aiki ku saurara ku ga lokacin da samar za ta zo da dukhan wato hayaki mubinun mabayyani masaruf yana cewa mun shiga masallaci wata rana yana nufin masallacin kufa cikin wasu ƙofofi da ake kira abuwa kinda sun shiga ta wannan ƙofar fa idza rajulun yaqtu ala ashabi sai ga irin masu wa'azin kirmin nan yana ta bawa yana ta wa'azi mutane an shiga a gaban sa yana ta bashi labari da ya dauko wannan ayar a ga ayar ya fassara yawma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin sai da tadruna ma zalika dukhan shi ne wa'azin sai yake kun san me wannan addukhan din kuwa kun san me ake nufi da shi suka ce ban sani ba yake zalika dukanin ya ati yawmal qiyama wani hayaki ne da zai zura ra alqiyama fa yaqulu bi asma'il munafiqin yana zuwa sai sa gaba ɗaya munafikai sai ya mai da su jin su gaba ɗaya za su zama kurani dan hayakin ya zo zai sa su daina ji wa usari ne su zama kuma makati wa yaqulu almu'minina minhu shabaha ad-dukham idan ya zubo mu'minai kuma zai zamto duk wanda ta haka za a ɗauki rayuwar su munafikai su kuma mu'minai sai su zo mun sai kamar zazzabi ko mura sai a zara ran ran ta hanyar zazzabi da mura ta zuwan wannan hayaki kali yake ba sai na ibnu mas'ud suna jin wannan inji mas'ud tun da kalibai ibnu mas'ud ne jin suka tafi gurin abdullahi dan mas'ud wanda kan na dalika da suka ce mun tar da wani mai wa'azi yana ta wa'azi a masallaci ga abin da yake faɗa a cikin wa'azin da muka ji yana yi ga abin da yake bada wa kana mustaji'an ya kasance mustaji'an yana wato a kashin gide ya kashin gida sai Abdullahi dan Mas'ud fa faji'a sai tashi a burkice ya ji wata fassara da aka yi wa ayar sai tashi a burkice fa ka'ada ya zauna wa kana sai yake inna Allah azza wa jalla qala li nabiyikum ku sani Allah madaukakin sarki ya ga wa annabi kul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallimin kace da su ma as'alukum alayhi min ajr ba la tambayu kula da dangane da wannan alqur'anin da nake biya mu ba cewa ne ku biya ni ba wala wa ma ana min almutakallibin kuma ba na cikin masu kirkiro abu tsakali in ka kalo abu ta karfin ciya ce sai na faɗa alhali ban san ki ba yadda yazo a suratul daud inna min al-ilmi an yaqula rajulu lima la ya'lam an gane ko cewa yana daga ilimi yana daga ilimin da Abdullahi dan Mas'ud idan aka tambayi mutum dangane da abin da bai sani zai ce Allahu a'lam kawai Allah shi ne ya sani har kai wa Allah kariya domin annabi ya ce wa ma ana minal mutakallibina wallan talakai yawa sai ce tawajitu kuma an zali zan ba ku labari akan me aya take fada inna quraishan lamma abda aqanil islam quraishawa lokacin da suka yi jinkiri wajen shiga musulunci wata akan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suka rika saba wa annabi alaihi salatu wassalam da alaihi bisinin ka kini yusuf sai annabi alaihi salatu wassalam ya miki lokacin da suka matsa wa annabi sai annabi ya daga hannu ya musu addu'a yace Allah ka dora musu yunwa irin wanda ka dora mutanen annabi yusuf saba sinina da ban ko kama hasakin bi yawa saboda haka shekara ka dora musu shekaru irin na mutanen annabi yusuf sun matsawa lokacin an ba kai shi Abu Abi Talib an tsare shi a wannan gurin tsawon shekaru ga yunwa ya daga hannu ya roki Allah cewa Allah ya jarrabe su da yunwa su ma su bi saboda haka fa asabahum min al-jahdi wal ju' wannan abu addu'a ce ta kama wahala da yunwa ta kama quraishawa ata asalul izama wal maita a sai da suka rika samu kasusuwa kashi na muje wanda ya riga ya zubige da mujan kansa suna ci waje abu ya rufa una absarahum bayan nan idan mutum ya je fitsari ya je gurin ya yi kara sai ya haka gurin ko zai samu fata ya ɗauko ya jika da haka dai rika mamula ta kawai ya je a romo ba za ka ba zai iya taura ba amma haka dai ta taura sai da wannan bala'in ya samu kuraishawa waje alu yarfa'una absarahum ila sama' ka san yin yunwa sai yunwa alwajiri ba sai ake iya yunwa ba ta da hankali in dai yunwa za ka kana kallon mutane biyar biyar bakwai bakwai to wannan yunwa ta sa in suka daga kai sai suka kamar sama ta zama ayati gaba daya ina Abdullahi da Masaudi yace wannan ake ne wala yarawna illa dufan saboda yunwa in suka daga kai ba ta gano komai in ba yunwa ba وفي رواية فجعل رجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان سيجا kai ka ce sama ta zama hayaki saboda tsananin yunwa idan Allah yake farka ki biyo mata a cikin sama'u bi dukhanin mubin ko taurara ku ji wato lokacin da sama za ta zo da dukhanin mubin yakken nata da za ta hayaki zai lullube mutane hayaki mabayyani da zai lullube mutane sai Allah yake hadha azabun alim shine ma da yake cikin da za ta karfafa wannan magana cewa kaga ba hayakin bane azabun azizki azaba ce saboda kawai da Allah madaukakin sarki yake cewa ya yawma tarawna da zalu kullu mawdi'atin amma abda'at ko wataran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin azabul lahi shadid da zalu kullu mawdi'atin amma abda'at ko ranar da kaga saboda tsananin azaba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim ya ku mutane ku kiyaye ubangijin ku girgiza alkiyama al'amari ne babba yawma tarawna hada zal kullu murdi'atin amma arda'at ranan ne zaka ga duk mai shayarwa ta wurgar da hatan da yake hannunta wata zau kullu hamlin hamlaha duk mai ciki ko wata biyu ne sai ta zubar da wata ranna ta sukara kaga mutane suna bayi wa ma bi sukara kuma ba su ja abin da yake sa bayan ba walakin na azaban lahi shari Allah yake tsabar azaba ce kawai sai tsanani ita ce azaba ce sai tsanani to shi ma anan shine za ka rika ganin hayaki ko ba hayakin bane tsabar yunwa ce kawai da wahala to shine malamai suka karfafa wannan magana wato inna cewa yawma me yake cewa yankin nasa cewa za zai lulluɓa mutane haza azabun alim kaga sai Allah yake ma ba hayakin bane azaba ce ne radadi shine ai mutum wahala ko wani lokaci aka kiba mutum bari kafin ya ga komai sai ya ga taurari dubu gaba da shi cika gurin ko ba haka bane to kaga ai wahala ce eh to shine ya kisan nasa haza azabun ali lalle azaba ce wanda kuma wannan fa taurari ko da rana ne sai ya ga ya'yan rana to shine Allah madaukakin sarki yake ya mana to shine mala anan yake cewa to wannan abin da zai sami su kafirai kenan ba ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakila aka ce Abdullahi Abu Sufyan ne yake gurin Annabi alaihi salatu wasallam yace ya rasulullah ittaqillah bi muga ka roka wa mutanen muga da ba ki yi wannan azaba azaba Allahumma tilli wa ta'ataka ala muga waj'alhum sinina waj'al alaihim sinina ka sinini yusuf aka yake cewa Allah ka dai ka za da mukakka mai sarri akan mutanen Musa domin sun takura wa annabi sun takura da yawa tun daga ga annabi da yake da rahama mai jin ya daga hannu abin yayi yawa yace ka dora musu shekaru irin da mutanen annabi Yusuf shine ta kai wannan matakin har sai da Abu Sufyan ne yace ya Rasulullah kai mutum ne mai umarni da ayyuka Allah biyayya a tada zumun ga mutanen ka da ta mutuwa ka roƙa wa Allah ka roƙa musu Allah ya yi musu wannan abu to shi ne aka ce sai annabi ya daga hannu ya roƙi Allah ya Allah ya yi musu wannan matsala amma ka san me hali ya fata sai da su koma ruwa sai da su koma ruwa sannan wajen ruwa ya nuna cewa da annabi ya roƙi Allah sai da aka yi sai ruwa ya rika sauka ruwan sama sai da aka yi tafi ana ruwan sama suka ƙara dawowa ta ce to ruwan nan fa ya ishe ta haka sai kuma daga hannu yake to hawalaina la alaina ya ubangiji ka kai ruwan bayan gari shi na kai shi bayan gari duk wannan da goma shi da aka yi musu bai sa da kwana biyu sun koma ruwa sun koma ruwa to shine fa nan ma asaba humul rifaiya adu ila hali fa an zaka ajuwa da suka koma cikin nagarta cikin walwala sai suka koma gidan jiya sai wani wata muduna kenan sai ce fa an zara lahu kana ibnu mas'ud Allah dan mas'ud yace fa kibul azaba anhum yawmal qiyamah فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى نعم فأنزل الله يوم الفتح البطشة الكبرى كاديا يوم
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون kaga shi yake nuna wa sun koma gidan jiya Allah yake wato rabba naktib anna anna al'azaba inna mu'minun sun faɗi wannan cewa Allah ka yaye mana azaba cewa inna mu'minuna lallai za mu yi imani sun faɗi wannan sai Allah ya ce anna lahum dhikra ta yaya za su ji wa'azi su wayannan mutanen ta yaya wa qad ja'ahum al-hadi rasulun wanzo ya zo musu mubinin mai bayani mabayyani a cikin karara ya zo musu amma ba su ji ba sai Allah yake bar ma ku ne suka ce ma sun mata wallawa ne suka biya suka bashi baya wa kalu suka rika cewa mu'allamun shi ba wannan manzon da kuke gani koya mar ake wani ne yake zuwa ya koya maka karatun wai malaika jibril yake zuwa ya koya maka kafin su dawo nan kenan ai da sun ce wani mutum ne a cikin maka yake zuwa ya wa annabi dictation shine mu'allamun koya mar aiki majnunun kuma kalma ta biyu ta fi ta farkon wa sauri cewa kuma yana da tabin ka kagan aka zo ni da aka zo za a saurare ka da an zuwa ce yanzu kamar yadda ake ta yin wannan wani da ake ta cewa mai siyan kwantiriliyan din nan zuwa yi misali ai kagan in tana ɗaukar su da an ce ma ai kaza ne ya ce to to ko ba haka ba kaga ba za ka ɗau zancen da nauyi ba za ka ce zai yi biya ba da haka to shi ne kalmar da suke jifa annabi da ita ya ce bayan su ce mu'allam sai kuma su ce majnun dan su dauke hankalin mutane cewa ko me zai faɗa ku kyale shi kawai shi ne illa cewa ai majnun yana da tabin ka ko me zai faɗa ba za ka je shi serious ba domin sun je shi da kalma to kaga rashin mutuncin su kenan sai Allah ya ce ni
إنا كاشف العذاب قليلا innakum aidun ya Allah ya ce inna kashiful azabi qalilan za mu dan yayi azabar ne kadan dan kadan za mu yayi ta kar ku dauka wai gaba ɗaya za a innakum aiduna lalle za ku koma tsiruwa za ku koma cikin azaba ba wai dauke muku azaba za a yi gaba ɗaya ba domin an san cewa halin da kuke ciki ba za ku fasa ba za mu dan yayi ta kan kan kankarin lokaci sannan mu mai da su cikin ta sai Allah ya ce يوم نبطش البغشة الكبرى إنا منتقمون Allah ya ce yau mana kirki bada shakal kubara komawa ya ji gidan jiya kuma ya kwato kamu na biyu Allah ya ce shine ranar da za mu mutu da mutsa mafi girma inna muntakimun lalle mu masu saukan fansa ne inji Allah Abdullahi da Masud yace ana nufin yawmu badr ranar badr ai kaga shine da muta mafi girma an dan yaye musu azaba kadan amma daga baya da Allah ya hada su a yakin badr fa bai faru gaba ɗaya sai ga su gaba ido rabu gaba ɗaya an zuwa sa rijiya shine albadar shakal kubra wannan fasara Abdullahi da Masud yace fa kadi baba kansa an gane ko kare ibnu Masud yace abubuwa guda biyar sun shudi yace ad-dukhan ayati shi ne kaga an yi shi daga cikin alamomin tashi alkiyama ad-dukhan din da ake faɗa an yi sannan wa rum alif lam mim gulibat rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim kina an yi wannan shi ba wal qamar take tarabati sha'ad wa shakal qamar na hudu yawma nadabti fil ba'd shakal kubra shi ne badal an gane ko wal nizam shi ne a tsanin dina na taɓa faɗa wannan a wani karatu a wani guri wanne ne al-nizam shine nake zo a nemo a nemo mai shi na biyar nan wanne ne wannan shi ma an yi ta ji ne zuwa na zo zan tambaya ala ko ka tuna menene ka da tunani kuma ni na san na faɗe shi a a ba zan ce a tsohon masallaci ba na faɗa kuma haka mulkan muka karanto shi abubuwa biyar wanda muka ce to dukkan su gaba daya alamun tashi alkiyama wata gida ma gaba a suratul mu'minun muka fada da wani gurin daban kuma ne alizam na dai ba da azamin in kuma kafin mu tashi ka tuna bane in mai an gane ko to ba da yake wa hadal hadisu muqarrajin fi sahihai wannan hadisin ya zo a cikin bukhari da muslim imamu ahmad ma ya fitar da shi tirmidhi da nasa'i da ibnu jarir da ibnu abi hatim ibnu abi mas'ud wato an zaje da shi a cikin tafsirin wannan aya wa anna dukhana maza yace jama'atu min salaf ka mujahid na gani wa abin aliya rayi wa ibrahim nakai wa dahab wa adiya al-awdi wannan kuma shine zakun wato um um ibnu jarir tabari amma wasu daga cikin malamai suka ce shi ad-dukhan lam yamdi ba bal huwa min amarati sa'a wasu kuma suka ce a dukhan din fa yana nan da shi ne ba zai faru nan gaba yana cikin alamomin al-qiyama manya kamar yadda ya ruwa hadisin Abu Hudayfa ibn Usayd al-Ghifari wato ajraba alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gurfatin wata rana annabi ya leko zuwa gare mu daga wani daki muna tattaunawa akan taji alkiyama sai ce la taqumu sa'a hatta hatta taraw ajra ayat sai annabi yake da su alkiyama da kuke ta bayani ba ba za ta tashi ba sai alamomi goma sun bayyana yace dulubu shamsi min maghribiha kullowar rana daga mafadarta wadduhan da hayaki wadabbati da dabba ina ji da kajin ma wannan ayar ba mun fada wai da waqa alqawlu alayhi ma karajna عليهم لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون cewa wata dabba da za ta fito ta rika wa'azi mun yi wannan bayanin a baya sannan kokoron ya ajuju wa ma'juj a suratul kahf da fitowar ya ajuju da ma'juj sun fito ba su fito ba kokoron ya isa ibn maryam da zuwa annabi isa dan maryam shi ma bai zo ba wanda zai sako yana sama yana shekara 33 akai sama da shi kuma yana na dan shekara 33 kuma baka girme shi ba an gane ko sannan zai dawo shekara 7 idan shekara 7 shekara 40 daidai ya ba ta dai wane mutum kun ji da wannan wadda jal da zuwan dijal dijal zai zo wanda zai kewaye duniya a kwana 40 zai shiga ko ina wanda maka da madina shi ma kuma zai tarar mala'iku sun kewaye maka sun kewaye madina yan nasa ina su sai a ce su fito su bi yawa ba yana nuna dan wani zai ce Abu Jahil sai wani dubin wakila sun sun sha a akoro su za a ji duk fito da su za a ji duk wanda yake na ta ina sani amma ba shi tace shi gaba shi ne wanda jahil kadan sai yace um wa thalathatu khutufin da kutubi da za a yi cicewar rana da za a yi guda uku kasfun bil makri wa kasfun bil maghrib sai za a yi a yamma sai za a yi a gabas wa kasfun wa kasfun bi jaziratil arab sai kuma za a yi asabirin larabawa wanarun ta kuruju min kari adinin da tukun nas da wata wuta da za ta fito daga wani guri da za ta rika kora mutane wuta ce sosai ba wata kwana kwana da suka yi ta kashe ta babu auta asirun nata ko ta tattaro ita za ta tattaro mutane ya ta kora su guri daya dari su ba a mahaisu ba su ta rika kai su gurin da ta ga dama saboda kora su da sai su kwana a nan da ƙara kora su ƙara kwana a can watakilu ma au mahaitu kali an gane abin miji din da kika je ta kora su za su kwana anan ita waje da zai ta huta ta kwana a gurin da gari ya waye ta kara raka lokacin kai lura ta kyale su su huta ta kara kada lokacin biyarta ya yi ya kai saboda haka wannan shine kaga wannan ya kuma faduwa nan mala hari saboda haka ba wai so muke mu gano bambanci cewa ya faru ko bai faru ba amma muna so mu gano al-nizam ne ma'ana al-nizam zuwa sati ne zuwa lokacin da ya shiga da saura ko yau to kun ga wannan yana cikin alamomin tashi al-kiyama dan gari da abin da ya kawo malam sai yace a a a wa bi sayyihaini ya zo a bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ibn sayyad inni qabbatu laka qab'an ibn sayyad wanda ya fito rika wannan hadisin bukhari wanda ya wuce rika wasu abubuwa ina ji a lulu wal marjan mun biya ko za mu biya nan gaba cewa wanda ya wuce rika abubuwa na ban mamaki da ya wuce sai cika hanya ya tare jama'a idan kuka to da awakin ku da dabbobi gaba ɗaya kwaci saboda za ku ga shi kadai ya kumbura saboda wato kullum boto da ya rika yi a wannan lokacin to shine annabi alaihi salatu wasalam wata ran ya haɗu da shi shine ya mar haka shi ke mewa saboda shi daga cikin abubuwan su sai ruwa ya ɗauke ruwa an fahimta wasu suna ta cewa ai dukiyar ne kaza kaza saboda haka sai annabi ya mar haka ya dunkule hannunsa yace na koyi wani abu a hannuna me wannan sai ce huwa duk kun gane sai irin zarwanci da ake me yace ko ko yace ad-dukhan sai ce duk sai rage kalmomin fakala lahu sai annabi yace da shi kinsa da zai mana bai balan ta adu kadraka ba za ka kai da kekare kaddarar karin da Allah ya yi akan ka ba kare ji wa kabba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya koyi mar wani abu ya kasa faɗa dabara ce cewa kan kaga yana nufin duk wato hayaki yake so yace lokaci yayi to saboda haka sai wannan dabarun sai annabi yace rufe mana bai har yayi ce wannan ba shi ne bijirin da aka ce zai zo ba an bayyana da ko sai Allah annabi ya karanta farka shi yau mata ajis sama'u bi dukhanin mubin ku saurara lokacin da sama za ta zo da hayaki wanda yake mabayyani ne annabi ya fassara anan cewa in ma an samu wancan hayakin to akwai wani hayakin babba da zai zo yawa wancan ma alama ce ta alkiyama amma akwai wani hayakin babba da zai zo yana ce alamatu sa'atul kubra shi kuma wanda daban ne kaga shine malai yake wa ga fi isharun bi annahu huwa al-muntazir al-murtakib cewa wannan yana nuna cewa lallai hayakin yana nan ana jiran sa zai zo nan gaba ina ga zamu kai anan sati ne zuwa zamu tashi akan wato ayoyin da bamu gama ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yabe mana akwai ɗan uwa ɗaya daga cikin jami'an mu na ICC media malam Isa Mato wanda Allah ya yi wa kanwanta rasuwa wata ɗaliban mu ce mai kwazo mai sanin ya kamata kwarai da gaske ƴaƴan ta biyar Allah ya masa rasuwa ya kwana uku kenan ina ga ko kwarai kwa kwana uku ne ko yau kwana uku muna roƙo Allah madaukakin sarki Allah ya yaje mata Allah ya sa an dafa ta muna roƙo Allah ya tuna da kyawawa da tsohon sa madaukaka wakan ke mana biya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya su bukatun akwai malam Sa'id na eh akwai makocin masallaci da ake faɗa shi ma Allah ya masa rasuwa jiya suna roƙon Allah ya yi mana Allah ya ba ya da abun da duniya a malam sahibi shi ma yana da bukatu a gurin al'umma cewa yana da ita bukata muna roƙon Allah mu cikin da ya biya mu da bukata duk waɗanda ba mu sani ba ne ko aure ne ko mai kama da shi ne ba ko muna roƙon Allah mu cikin sarki ya biya kowa bukatun sa na kai kamar yadda na faɗa jiya ko wani bawa Allah da ya sa mana dole a masallaci muna roƙon Allah ya saka masa da alheri Allah ya yawaita mana irin da cikin al'umma muna roƙon Allah da suna yin shawara da tsoron da wani kwata an ya gudu da ni da cikin jeji da yanzu kwarai da yanzu muna roƙon Allah ya yawaita mana irin Allah wanda kusan kirki bukatun da na alheri Allah ya biya masa muna roƙon Allah da suna yin shawara da muna da mutum da Allah ka ba mu albarka Allah ya maka kusan kirki da aure ya karɓo mu Allah ka kusan kirki ka fi karɓon da Allah ka biya mana sauƙin rayuwa da talauci da ake ba mai da Allah ya sauƙaƙa wa al'umma waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba ana tafiye da wani akwai waɗanda za su auren yaya sama alai abubakar ba musa ko sun je auren da yaya ta ci ne zuwa yaya biyu muna roƙon Allah ya ba su ikon wasu yin da wani yayi da ya kamata idan an yi auren kuma Allah ya ba su wani lafiya Allah ba da kusin jirgi da ya sa idan aka yi aminci akwai baiwa Allah da muka faɗa kafin da ya gabata wanda ta yi jarabawa ta ci jarabawa amma matsalar sai an ba da cikin abubuwan sun gagara muna roƙo Allah ya fi karfin su da mutanen Allah mana hukun jirgi ya ba ta ikon samun haƙƙin da muna roƙo Allah da suna ya shiga wa tsohon da mana roƙo Allah ya biya mana bukatun mana a kai waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya biya mana shugabannin shugabannin mu Allah ya riko da Allah ya yi Allah ya hukun jirgi ka samu tausayi masu kafin muna roƙon Allah da suna yin gawa mu kuma Allah ka ba mu ikon yin biyayya yadda kai umarni muna roƙon Allah da suna yin gawa mu da san mu da ya'yan mu Allah ka shirya mu Allah ka dora ta hanya na bibiya wanda ya yi aikin masallacin nan muna da Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya rubuta cikin sarki ya yawa ta wani irin da cikin al'umma Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين